أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على عظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai taron albarka, wanda muna cikin wannan sura suratul waqi'a suran nan mai albarka insha Allah. A yau muna goma sha ɗaya ga watan Ramadan, shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya. wanda shine ranar asabar subduko wanda shine 28 ga watan biyu watan fevriye 2026 miladiya isahat wannan watan ya mutu daga yau ko na fevriye 28 wannan shekara yake mutuwa eh a akwai lokacin da yake kaduwa da tara ko fevriye 28 ne ko bana 28 yake kaduwa a akwai shekara shekara ya yi ventu shekara ya ventu da haka ne shi ko shi shi rikitaccen wata kenan a ba shi ba musabzab ne kenan bana hukin wata ne shi shi kuma wata a musulunci ko ya yi talatin ko ya yi talatin baɗai haka wata yake kenan banmu da wata mai ventu a musulunci banmu da wata mai tarantain an gane ko kenan a irin watannin wannan ne ke da kwai 28-29 ko 30-31 to wannan wata sai su ya tabbata a hadisi yadda muka san watanmu na musulunci 28 ne ko 30 29 ko 30 lokacin da aka yi hada a babban gida aka dan bata ma rasulullah rai uwayenmu suka bata mai rai wannan kuma izina ce gare mu in shi fiyayyen halittu Allah gaba ɗaya, ‘yan uwan namu mata za su bata mai rai hassara shi, kai ho ba haushe in an ce ma ya haƙuri ya kake cewa, haƙuri sai wa, sai ma'aiki, to har suka kai shi bango suka hasala shi ina ga mu. Wannan kaɗai ya ishe mu musan cewa ha abokan nan namu, abokan zaman nan namu sai haƙuri, sai ana lallaba su. Rasulullah ya hasala ya ce to sai ya yi mi wata bai shigo gidansu ba. bai shigo gidan kowa ba ya gaura masallaci ai ba magana ana nan ummuna aisha take cewa ta matsu ta ga rasulullah ta matsu saboda a soyayya ma kusan ta yi su san shi ta matsu ta ga rasulullah amma da ya kwana 29 ya shigo sai ta kau da kai sace ya kaci za ka yi sai ka yi wata daya tsura kwana ɗin kuma ka ciko shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke umar mu'minin ya ke uwan mummune sai ya nuna mata da hannun shi maɗaukaka ya ce a shaharu haka za wa haka za wa haka za ya nuna ya tsotsin shi guda goma so uku ya ce wata haka da haka da haka ne ya zama nawa talatin annabi sai ya ce wa shaharu haka za wa haka za wa haka za wata sai ya makale yatsa guda wata kuma haka da haka da haka ne an huda yatsa guda a cikin na uku nawa zai zama 29 to shi ya tabbatar mana watan musulunci haka ne shine hukumce hukumce in ka zo nan menene an haka ce ma shaharain mutatabi'aini da wani zaka yi aiki eh shaharain mutatabi'aini yanda wata ya zo in ka fara da harkon wata ganin wata ka fara yanda ya zo an gane ko in kuma baka hara da ganin wata ba to kai ka sani Allah mana gafara a darasin mu na jiya mun gani sakamakon ashabu shimal mun gani tozar da su wanda suke cikin mi iska mai zafi da ruwan zahi wanda yake ciccira hanjinsu tare da turnukiki na hayaki wanda shine inuwar 'yan wuta wanda hayakin nan babu sanyi a cikin shi wani lumkin zahin ne kun bai da kyan gani saboda menene aka masa haka a duniya sun kasance masu holewa ne masu sharholiya ne sannan sun kasance suna nacewa suna dogewa akan zunubi mai girma ko na shirka ko kuma wani zunubai an gane ko sannan sun kasance suna ƙaryatawa suna cewa wai in mun mutu za a tada mu suna ƙaryata ayoyin Allah suke cewa ha'un mun zama ƙasassuwa da daga shin za a tada mu wai ha'uwayenmu na farko Allah ya ba su amsa ya ce me da na farkon da na ƙarshen akwai ranar haɗuwa akwai liye na haɗuwa an gane ko sannan masu ƙaryatawa batattu masu ƙaryatawa aka faɗi abincin da ya nasu da za su ci a cikin mi cikin jahannama shajaratun zaqum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ita za su ciki a cika cikin su ta mokare su su yi gangakkare bayan sun yi gangakkare ya zama gangakkare azaba ce ita ce cin ta azaba ne gangakkaren ta azaba ne shi kenan ba la tusmin wala la yusmin wala yughni min ju kuma yunwa suke ji sannan in suka nemi ruwa za a ba su ruwa mai matukar zafi wanda yake daddatsa hanjinsu wanda ruwan nan in sun karo shi a huska zai zagonyo masu huska kuma a haka zasu sha kuma a kwankwada masu shi ya cika masu kuma ciki bayan sun tokare cikin kuma ga ruwa wani irin sha za su shurbal him shan raƙumi mai cutar kishirwa wanda ba zai taɓa ƙoshi da ruwan nan ba sai ya hallakar da shi ƙarshe Allah ya ce wannan shi ne mi maraban da aka masu gara ta baki da aka musu ranar tashi kiyama aka faɗa musu daga tseko haza nuzuluhum yawmuddin wannan ita ce gara na tarban baki na 'yan wuta ranar tashin kiyama Allah tsare mu Allah kare mu sai Allah subhanahu wataala zai ci gaba da ba mu bayani kan wato akan ƙaryatawar da suka yi akan ranar tashin kiyama kasan ai su suna ganin cewa ya za a yi a yi tashi kyama bayan kaza kaza shine Allah zai tuna mana wasu ni'imomi da wasu alamomi wanda zaka lura wanda yi wannan ai wancan abu ne mai sauki gare shi wanda yayi wannan mai sauki ne gare shi ya tada mu sai Allah ya ce mi aya ta 57 ko na a'udhu billahi minash shaitanir rajim نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نعم لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون
Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana a cikin wannan ayoyin don ya tuna mana ata na ni'imar da ya mana da kuma girman shi da darajar shi mu je ƙashin baki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun nan ne ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, mu ne ho muka halice ku tun farko. Me yasa ba ku gaskatawa? Tun farko wa ya halice mu? Allah. sannan Allah ya ce a fara'aitun matun nun shin ku bani labari ba kwa ganin maniyi da kuke zubawa a cikin matekunku a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun shin wannan ku ne kuka halittarsa ku ne kuke yin halittarsa ko kuma Allah ya ce ko kuma mu ne muka muke halitte shi an gane ko Allah subhanahu wataala ya ce nahnu qaddarna bainakumul maut wama nahnu bi masbuqin Allah subhanahu wataala ya ce mu ne muka kadarta mutuwa tsakaninku sannan kuma ku sani mu ba masu gashiyawa bane ba akan me ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun akan wato mu masanya mu sauye irin ku an gane ko sannan mu kage halittar ku ta abin da ba ku sani ba sai Allah subhanahu wataala ya ce hakikan kun riga kun san halittar ku ta farko an gane ko falaula ta zakarun dan me yasa ba ku astuwa an gane ko sannan Allah ya ce a fara'aitum ma tahrufun shin kuna ganin ku bani labarin abubuwan nan da kuke nomawa a antum tasra'unahu am nahnu zari'un shin ku kuke tsiro da wannan shimkar in kun shimka ta kuke tsiro ta ko kuma mu ne masu tsiro ta insha Allah Allah ya ce, Da mun ga dama, idan mun ga dama da mun sanya su ya kasance busasshin karmami ku. An gane ko? Sai ku zamanto kuna ta mamaki. Ku ce menene inna la mukramun. Bari dai lalle mu an dora mana asara ne. An gane ko? Bal nahnu mahrumun wasu daga cikin ku suna cewa a'a mu dai an haramta mana ne wannan. Anan Allah subhanahu wataala sai yake faɗa mana kaga a can baya sai aka ce haza nuzuluhum yawmaddin wannan shine garar bakin su garar da za a tarbe su ranar tashin kiyama an gane ko to sai Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu khalaqnakum a nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun Allah yace mu muka halice ku fatun farko ai me yasa sun ce menene a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun sai Allah subhanahu wataala da ya ba su amsa sai ya ce to ku gane abinda za ku gane cewa Allah subhanahu wataala shi zai tara ku sai yake cewa nahnu khalaqnakum falawla falawla tusaddiqun mu ne ho muka halice ku tun farko menene yasa ba ku gaskatawa shine ai awala yazkuru al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin an gane ko wa daraba lana masalan haka zalika Allah subhanahu wataala yake cewa awala yazkuru al-insan anna khalaqnahu min qabl wa lam yaku shay'a an gane ko tun kan ka zama komi Allah subhanahu wataala yace baka tunani shi ya halice ka hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ba kasance komi ba shine muka bada misali jiya nan da shekara ɗari babu kowa cikinmu to ɗari ta gaba ha can muna alamu zar ɗari ta baya ba a san da mu ba kawai sai da muka tashi muka ga kanmu da muka tashin ma kawai sai da muka ji ana kira ka kai ne muhammadu ka zaɓi sunanka ka ji kai ne ismail ka zaɓi sunanka sai da ka ji ana cewa ismail ka san kai ne haka ne ko baka ma san wane ne ba ya sa maka suna ba san yaushe aka yi ka ba ba a tambayi shawararka ba ba a tambaya ba a yi ka mutum ko dabba lan yakun shay'an maskura ba a san da kai ba Allah subhanahu wataala ya ce mu ho muka halicce ku tun farko falaula tusaddiqun dan me yasa ba kwa gaskatawa shin halitta ne farko halitta ne ke da wahala ko kuma sake shi an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa huwal ladhi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi Allah subhanahu wataala shi yake menene yau ƙage halitta tun farko sannan shi zai maida shi sannan da ƙage halitta da maida shi duka ahwana alaiki ne abu ne mai sauki three simple wurin shi abu ne three simple mara wahala to mine ne abun mamaki ya ƙage ka babu kai bari dawo da kai shi ne muke ba da misali muna da kayan na'urori da yawa haka ne ko na'urar ka in ta lalace sai ka maida ta inda aka yi ta a telefon ɗinka na muka ce ran nan ko in ya lalace wani jami'a ce kake kai ma wani man shimil kawai ya zo ya ƙwanƙwalo ya ƙwanƙwalo ya gyara ta kyamta tashi motar ka motan ka wanda bai san menene ba bai san ya aka haɗa shi ba da ya shi kuka ya ce ma piston ne kaza ne ka gani to shi yanzu in wannan wanda bai sani ba zai iya gane ma ina ga wanda kuma ya yi kirayen motar tun harko ka gani yanzu in baka da lahiya ka kwanta kana cikin rashin lahiya likita zai zo da ilimin da Allah ya bashi ya yi ma ya yi inshaktan ka ya ma kaza ya ma kaza ka zabura ka meke haka ne ko to shi wanda ya yi kan don ka lalace mai doshi zai baka wahala ba mu san ko mun gane ba kenan Allah subhanahu wataala ya ce shin dan me yasa ba ku gaskatawa kaga wannan misali ne babba da shi kadai ya ishe ka misali cewa Allah subhanahu wata'ala ya isa ya maido shi an gane ko ya isa ya maido ka tun harko sai Allah ya ce mi
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin shin ba ni labarin ku duba ku gani abinda kuke fitowa na daga mali idan kun fito daga mali kuka sanya shi cikin cikunan matekunku suka haɗu aka yi ovulation shin wannan halitta ku ne kuka yi ta ko kuma Allah ne ya yi ta a kai ma ka san ba kai bane ba so nawa zaka zo kana neman samun karuwa kawai shiru duk wani wane ne lokacin da zaka ɗoka lokacin ovulation lokacin wane ne ka zo ka samu tule prodina ciral wanda zai ƙara ma ƙari in Allah bai ba shiru ya khuluqu ma sha. Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasai shi ke halitta abin da ya ga dama an gane ko ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u thukur aw yuzawwijuhu dhukuranan wa inasa wa yaj'alu man ya sha'u aqiba shi ke bada kyauta kaga Allah subhanahu wataala da ya tashi hadin an gane ko sai ya ce kyauta ita hiba kyauta ce wadda za a baka abin da baka da wanda kuma ba wanda ya isa ya baka ita an gane ko mawhiba don ne wake ba da don Allah eske bawa yana baka don shi ne Allah yake ba da kyautar ga wanda ya ga dama idata kai ka san mace zaka aiwa lokacin da ka tara da matarka ka san namiji zaka aiwa kawai kana jira kyauta ne ya baka kuma daga cikin hikima Allah sai ya fara da ɗiya mata shi ne malamai suka ce duk wanda aka fara ba kuma ɗiya mace an ba shi alkhairi mai yawa an gane ko malamai suka ce wanda aka ba shi ɗiya mace a harkon aihuwa an ba shi alkhairi da yawa ya habu liman ya sha'u wa ya habu liman ya sha'u zuko sai ya ba da kyautar ɗa namiji ɗiya maza da wanda ya ga dama zaɓi ne kyauta ce sai ya wanda ya ga dama ko kuma ya mami ya mami lanshe ya baka zukuranan wa inasa maza da mata ƙarshe in ya ga dama wa ya sha almun ya sha a kima sai ya mai da wanda ya ga dama bakarare steril bai aihuwa a yi maganin duniya a yi kaza kaza a yi kaza bai aihuwa haka Allah ya ga dama shekara 20 kuma in ya ga dama ya bashi aihuwa ya mai da shi steril na lokaci kaɗan sai ya yi shekara 20 kamar misali annabi zakariya shi sai da ya yi da ma aihuwai ya tsuha matar shi dai shekara 80 da yan kai ko shi shekara 100 da yan kai a larwaya قالت أألد amma yanzu yanzu da ya kuma da al'amarin shiga Allah sai aka yi mai aka ba shi ɗaya har yake mamaki har matar tashi take cewa shin wai zan aihu ga shi wa ana ajuzun أقيم ina wa haza ba ali sheka gani ni tsohuwa ce kuma bakarariya kuma mijina amma kuma ai akwai akwai wannan akwai addu'a samun diya ko a kin ne kai ita yinta ka santa fa qultu astaghfiru ربكم إنه كان غفارا aha يرسل السماء عليكم مدرارا dami ويمددكم بأموال وبنين جميل.
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا
can kuma yace wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ka san in kana neman addu'a mai garanti mai kyamkyam ka samu fa'ida kusan guda bakwai a cikinta ka zo kan istighfari ka yi istighfari da kalbun salim da kalbun salim wallahi wannan mujarrabun ne mujarrabun ne yana daga cikin abubuwan da cikin iko Allah ne ke jarabawa ni shakhsiyar in na shiga na in na shiga cikin yanayi ha wallahi ka san rayuwa akwai shiga yanayi in na shiga yanayi kawai sai in dawo istighfari tam da an kwana bi wallahi da an kwana bi lahiya lau sai in ji na harkar shi Allah ya ce a- ala lisani wa Nuh ya ce faƙuntu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya ce ku nemi gafara ubangijinku saboda shi ubangijinku mai gafara ne in kai istighfari sai ka sami gafara na farko yurs- yursil sama alaikum midrara ruwa daga sama a san kuma ku ruwa daga sama sannan menene in kana cikin talauci shiga istighfari wa yamdidukum bi amwal in kana son ɗiya kuɗi eh wallahi istighfari ke ka kuɗi a ai ga tu ga gafara amma ka ko ga menene ruwa daga sama shi yasa an shiga tashi hankali a ƙasa a raba istighfari a yi ta istighfari kowa ya istighfari bi kalbin salim ba istighfari ba na irin istighfarin mu wanda da an sanar ce astaghfirullah. wani malami ya ce istighfarin na kama yana neman istighfari eh wa yumdidukum bi amwal biyu uku kenan ko ka samu dukiya kuɗi wabani da ɗiya nawa kenan hudu ko wa ya ja'allakum jannatin biyar wa ya ja'allakum أنهارا ƙoramu salar ta yi ta zuba garake sai ta wane ne eh mana a samu ayyuka sosai can kuma menene ya ce wa yanzu dukun kuwatan ila kuwatikum in kana cikin febles ke sasuwa febles kasala na jiki ko febles sexual an gane ko ya zamanto na maza kenan shiga istighfari fa'ida bakwai da ka je ka yi ta neman wani magungunan magungunan tashin hankali kuma istighfari wallahi kuma istighfari can zaka dawo insha Allah istighfari kenan to kaga yana daga cikin abin da ke kawo mi mu dawo da rasul mu yace menene wannan maniyin da zaku zuba ku kuke mi ku kuka halitta abin da za a samu koko ko ku ko- ko kuma Allah ne Allah ne an gane ko sai Allah ya ce mi antum
نحن
mishe نحن خلقنا
nahnu qaddarna نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين kaga da Allah subhanahu wataala ya faɗa maka daga maniyi aka halicce ka a tuna maka abu ne wanda wanda menene ruwa ne ruwa ne suka haɗu aka huddo ka tannan ruwan shine dan ka mutu za a gagara ta doka ba san ko mun gane ba Ta- sanadiyar gudun ruwa aka ta doka aka halicce ka shikenan dan ka mutu ka zama ka samu doka yi wahala sai Allah ya ce ka sani mutuwan ma mutuwan ma da ka mutu na hannu na bainakumul maut Allah subhanahu wataala ya ce mu ne muka ƙaddarra mutuwa tsakaninku wa sawwal mautu bainal khalqi turran Allah subhanahu wataala shine ya sanya ya sanya mutuwa tsakanin halittu gaba daya aha raha'in ilal fana'i kowane daga cikin halittun yana mai jinginuwa zuwa mi karewa zuhudu ce ko na'am kenan mutuwa Allah ya ce mu muka sanya mutuwa tsakaninku an gane ko almautu babun wa kullu alqabru babun wa kullu nasu dakhiluhu wal mautu ka'sun wa kullu nasu sharibuhu ita mutuwa wani ver ne wani kop ne kowa sai ya sashi لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ويبقى المعاصي وذنوب كما هي من فسر wannan an gane ko mun fasara shi sauran nawa a wurin nan Allah ya ce muka daidaita muka sanya mutuwa tsakanin ku muka kadarta ta kuma ka sani mu ba masu gagara bane tunda dai aka sanya mutuwai to ba masu gagara bane akan me ala an nubaddila amsalakum mu maido da irin ku wani shi akwai fi ma la ta'lamun sannan mu sake kagar ku akan ta hanyar da ba ku sani ba mutuwa Allah ne ya sa ku mutum to shikenan kuma shi da ya kaddara mutuwai sai maido ku ya gagare shi walillahi masallu ala da zai gagare shi a maido ku da an sa mutuwai ba san ko mun gane ba da a ce dawowa zai wahala a maku hisabi da an bari ku mutu kan ai hisabin ai da sawa za a yi sai an maku hisabin sannan ku mutu haka ne ko kenan kuma da sai a sa duniya bila mot kawai ka ida period ɗinka amma hisabi amma uba akan ka inda kake to sanadiyya an kaddara cewa zaka mutum shi ma karan kan shi ka sani abu ne wanda ka san dawo ka zai abu ne mai sauki an gane ko sai Allah ya ce mi ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun mun shi wannan ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Allah subhanahu wata'ala ya ce hakikan kun riga kun san kagar da aka yi da ku ta farko yanda aka halicce ku na farko an gane ko هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا daga mani da aka cakuɗa shi aka halicce ka ka san halitta ka ta farko in ka ɗauki halitta ta farko ta annabi adam mun gani da me aka nune ne khalaqal insan min salsalin kal fakhar an gane ko da tabo aka halicce ka kai da aka ma wannan halitta ka riga ka san halittar falaula tazakkarun shin ba za ka tsaya ka wa'asu ba ka yi tunani ka san wanda ya wannan alaisa zalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta bala shin wanda ya wannan ba mai iko bane akan ya raya matattu ka san irin wannan ayoyin kai da kai imani sai kake gani ayoyi ne kawai ayoyi ne wanda ana tunatar da kai imaninka to yanzu wanda bai yi imani da wa'annan ba sai ya dinga ganin kawai cewa abin ba haka bane ba yaushe za a ce maka mi kawai ka mutu kuma a tado ka to in dai kana da hankali falaula tazakkaru ku yi tunani ku wa'astu mai hankali ya wa'astu ko yana cikin masu ƙaryatawa idan ya shi ayoyin nan da musallan musallai musallai da Allah yake badawa kamun kaza aka yi kaza shin ba ka lura ba ka gane shin kaza kaza kaza ga yanda yake shin ba ka lura ba ka gane mai duwa zai wahala kalla ba zai ma Allah wahala ba na'am sai Allah ya ce
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Allah subhanahu wata'ala ya ce shin ku bani labari ba ku ga wannan abin da kuke nomawa ba shinkar da kuke nomawa shin ku kuke tsiro da tsiron ko kuma mu ne muke tsiro da shi ina manoma in ka je noma in ka je shibka in zaka shibka kwaya hatsi kwayar wake kwayar dawa misali ya kake zuba ta watsa ta kake ka taba jerawa daga ina take shirwa daga hancin ko ai daga hanci take tsiro ka taba tsayawa ka daidaita ka daga hancin yadda zata wannan wannan kullun wani hancin ya kalli can wani yayi kasa wani yayi ni yasa in ta tashi hutuwa in ya kalli can ta zuwa zarr ta yi ta tafiya cikin ƙasa ko kuma ta yi zarr ta yi ciki mun gane ni yasa wannan hancin yana ƙasa yadda ka zuba shi zai juyo ya karkato ya kalli sama ya yi fersan saman nan ya yi fersan kasan nan ya bullo a antum tasra'unahu am nahnu zari'un shin ku ne kuka yi wannan din wannan amaliyan nan ko kuma Allah ya ce ko kuma menene mu muka yi shi wala habbatin fi zulmatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah ya ce hatta da ƙwaya da take cikin duhu-duhu na mi na ƙasa wala ɗanye wala mi busasshe Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san shi yana cikin littafi mubayyani wallahi a sha'anin shibka akwai mamaki yanzu ka duba ka gani shibka in ka shuka da wurin ha a yanda take trop fragile ba ta iya farsan ƙasa a ƙa'ida ba san ko mun gane ba ta hosa ƙasa electrofragile haka ne ko amma a haka za ta zo ta yi mi ta hosa ƙasa ta ƙullo kai ka hosa ta ko kuma ya aka yi kai ka hosa mata ta buɗe ƙasar ta hoto wani bi zaka ga ƙasa har ta bushe ta ƙara tauri amma shi sai ta mi sai ta tsiro kai ka tsiro ta kai ka juya kan ya hallo sama a antum tasra'unahu am nahnu zari'un in an ce yanzu mukaddara ma a ce in ka zo noma in ka zo shifka kowace in zaka shifka ta sai ta kalli sama yaushe zaka yi da shifka yaushe zaka yi da Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Allah subhanahu wataala ya ce yanzu da mun ga dama wannan shimkar da kuka yi an gane ko da mun maida ta karmami tana hutuwa kan ta zama abin amfani sai ku wayi gari kuna mamaki kuna tunani kuna mamaki ya aka yi haka Allah subhanahu wata'ala dan ya hujjo shimkai ai shine ya ga dama ya bar ta tayumi ta tsuro ta girma ta ba da amfani da ya ga dama da ya yi maida ta ne da ya mai da ƙasar ta ka alkasa busassa ta bushe ta zama karmami sai ta hoto kana ganin ta ta yi mi ta yi tsanwa wa zayyana wa zanna ahluha akan kiyama kenan sai ƙasa ta ɗauki mi adanta kenan to in Allah ya ga dama sai ka bari gonar taka ta ɗauki adanta ta yi tsanwa ya busar da ita ba haka bane ba Allah ya barta ya ɗaga maka ita yan muhudda ma ita da mi iyanta ka samu ka nome yanzu kai karankan ka kai da baka noma misali in aka yi hori sai ta kama ka haka ne ko sai ta kama ka abincin da zaka saya misali dala ɗari in aka yi wani horin sai ya kai ɗari uku ɗari uku ne sai ya kai ko shi kabi in baka sa'a ba karka ce kai baka noma a ta shahe ka ba sai an noma ba zaka ci in ba a noma ba kaci ai mana sai ka tsaya ku tsaya kuna mamaki yanzu misali Allah subhanahu wata'ala wata shekara da ya niyya cikin hikimar shi da ikon shi da aka zo shekarar nan ai kusan rabin Nijar ambaliya aka yi barautan ne ko an dan taba an shi ai an dan taba an shi kawai sai ka zo gona ka isko sun yi sujada shimkoki eh suna sujudi shukur ga Allah Allah mana gafara cikin ruwa suna flote shayin kawai to Allah da aka wannan ai an taba an shi wanda ba su noman ba sun taba sai shi an gane ko sai ku zo kuna mamaki da Allah ya ga dama da an maida ta busassa sai ku dinga mamaki kuna cewa me sai Allah ya ce inna inna lamughramun bal nahnu mahrumun sai ku kasance kun yi menene ashabul janna iz aqsamu la yasrimunha musbihin wala yastasnun fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasari fatanadaw musbihin an ighdu ala hasikum صارم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قادر فلما رأوها سكتي مي misali kwatankwacin wasu ma'abota garka ne ma'abota garka ma'aifinsu lokacin da yana da rai da ya zo ya yi noma yana da babban gona sai ya hudda abin da zai ci a shekara mun gane ko sai ya hudda iri irin abin da zai yi shibka a badi ya aje kote sauran gonar da yawanta sai ya kira miski ɗaya ce ku zo a kwasa dukkan su kwashi kowa ya kwashi daidai karhin shi me yake ɗauka abin da zai ci abin da zai shuka baɗi da ya mutu ɗayan shi sai suka ce kai ku zo Allah ya dukulan na hal yau ma'alaikun miskin kal ku bari yau gonan nan taku garkan nan taku wani miskini ya shiga ku tashi mu je tun da asuba fatana da musbihe tun da asuba mu je mu kwashe komi miskinan da sun zo su gaba komi suka yi shawarar su cikinsu ba su ba kowa kowane miskini shi ne aka ce in ma'aifinka yana wani abu to in ya mutu ka ci gaba da yi shi in ba haka ba Allah zai haramta muku ladan abubuwan da suka je suka tashi da asuba ana tadawa tashi sannu sannu suna tahiya sannu sannu cikin duhu cikin dare a je a nome iri miskinai suna jira gobe su ko yayin da suka je fatafa alaiha ta'ifun min rabbika suna barci kawai Allah ya turo shi rundunar shi kaga ma ya alamu shunu da rabbika ba wanda ya san iya adadin rundunar ubangijinka kai karan kanka Allah sai mai da ka runduna ka je kai wa aiki ka dawo an gane ko Allah yana mai da sabro runduna ya mai da kuda ya mai da komi kawai konan nan ta kone kurmus da suka shigo sai suka ce kai inna la dalu kai ba gonan mu bace mun bace wallahi ba nan bace ba sai suka ce kai balla hanu mahrum a a ku sani wallahi haramta mana ne akai to kaga nan shine aka ce inna la muhramun bal nahru mahrum haka ne ko sai su ce haramta mana akai to shi kuma nan sai Allah subhanahu wataala ya ce da ya ga dama wannan gonar taku sai a maida ta busassa kambararra kekasassa ta bushe kamun ma ya tashi da kun zo sai ku dinga cewa inna la muhramun kai lalle mu an an dora mana asara mun yi asara an mana kamun ga an mun tabka asara bal nahnu mahrumun a a wasu kuma su ce a a wallahi haramta mana ne kawai Allah yayi mun yi wani lahi masu hankali kenan su ce haramta mana ne akai an gane ko sai Allah ya ce mi أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نعم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم نعم فلا أقسم بمواقع حسبك النجوم حسبك حسبك Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da tuna mana ni'imomi da kuma abubuwan da zan mu gane cewa Allah shi ne Allah kuma shi zai tashe mu. An gane ko? Allah ya ce, A fara'aitum, a fara'aitumul ma'allali tashrabun, shin ku bani labarin kuna ganin cewa wannan ruwan nan da kuke sha, ruwa wanda muke sha wannan. A antum, an zartumuhu minal muzni am nahnul munzilun yanzu ku ne kuka sauko shi daga girgije na sama ko kuma mu ne masu sauke shi an gane ko ko kuma ku kuka tada jirgi aka je aka zuba mai furodi aka ce ko akwai shekarar da aka ce aka ko Allah mana gafara launa sha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun Allah ya ce da mun ga dama da mun mai da wannan ruwan ruwa ne mai santsi mara daɗi mai gishiri shin wai ba kwa gode ma Allah ba akan wannan dan me yasa wai ba kwa godewa Allah subhanahu wata'ala ya ce afara'aytumun naral lati turun shin ku bani labarin wutan nan da kuke kunnawa kuke rurawa kuke hurata a antum ansha'tum shajarataha ko am nahnu al-mush'un shin ku ne kuka kagi itaciyar wutan nan ko kuma mu ne masu kagarta an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya ce mu ne muka sanya muku ita ta kasance wa'azi ce gare ku sannan kuma ta kasance kaya ce abin amfani ga matahiya ita wannan wutai an gane ko sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fasabbih bismi rabbikal azim to saboda haka ka tsarkake sunayen ubangijinka ka yi tasbihi ubangijinka wanda shine al-azim mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ce ku bani labari ruwan nan da kuke sha ai wallahi ruwa ba karaman ni'ima bace ruwa da Allah ya bar mana ruwa ba karaman ni'ima bace ba an gane ko waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy an gane ko ruwa ba karaman ni'ima bace ba to Allah ya ce ku bani labarin ruwan nan da kuke sha ku ne kuka sabko shi daga girgije ko kuma mu ne masu sako shi da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama da ba a bar mana ruwa ba kan mu zo na ƙasa na saman samko mana da shi da aka yi muka samu menene ruwa mai kyau mai daɗi tsarkakakke wa nazzalna minas sama'i ma'an Allah subhanahu wata'ala ya ce mu muka sabko muku daga saman ma ruwa tsarkakakke abin tsarkakewa shine tsarkakakke kuma shi tsarkake ku ka san ba kowane ruwa bane tahura akwai tahir akwai tahur akwai tsarkakakke akwai kuma tsarkakakke mai tsarkakewa shi daga sama da aka sauko shi tsarkakakke ne mai tsarkakewa zaka iya ibada da shi an gane ko kuma zaka iya aiki da shi to amma yanzu kaga ruwa sikireri ruwa ne a tsarkakakke aiko amma ya tsarkake ka a in kai bayan gari je wanke da sikireri kawon ku ka gani to shi ne Allah ya samko mana ruwa tsarkakakke mai tsarkakewa daga sama kuma mai albarka an gane ko mai albarka kuma ma waraka ake yi da shi liyatahirakum bi dan ya tsarkake ku da shi dan ya tsarkake ku da shi kuma ya tafiyar maku da kazamta dauda da shedan ya zuda maku kaga zai tsarkake ka ka sha zaka yi wanka da shi ka tsarkaka daga zunubi zaka tsarkaka daga dauda sannan kuma in kana da cututtuka ana magani ana amfani da ruwan sama ayi menene ayi wanka da shi domin fitar da cututtuka an gane ko sanyi sanyi shi yana tafiyar da cututtuka shine Allah ya ce shin ku ka sauko shi daga gilgije ko kuma mu ne masu saukowa gilgijen da harko ma waye hada shi a tattaro gilgijen ka kai ruwanka suka ce wai ana watsa ma girgije prodi ko menene wata shekara wata na'ura a ta da jirgi ya watsa ma girgije prodi ba sai Allah ya girgije fa saka wannan sai ka watsa prodin prodin ma ya dungule an gane ko Allah ne ya ga dama ya sabko maka ruwa jiya mun yi ayan nan wa yunazzilul wa yunazzilul khayr Allah shi kadai ya san menene zai sabko an gane ko to ko hadarin ya taron Allah ya ga dama ba sai ya rike ba wannan din wasu sun taɓa yin haka a wata ƙasa ce ina jin suka yi hadarin da wata na'ura ya tattaru suka watsa mashi hadarin Allah ya kadar ta hadarin ya tashi kuma ya musu ambaliya musu ɓanna ya hallaka su kuma to ka in asbah ma ukum ghaura fa man ya'tikum bima'in ka gani zan buga ta anan ne ko insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce shin ku ne kuke sabko shi daga girgijen nan ko kuma mu ne masu sabko shi launa sha Allah ya ce damun ga dama ja'alnahu ujajan damun mai da wannan ruwan ya zamanto ruwa ne mai santsi in ya zamanto mai santsi mai gishiri na farko dai baka sha ba kaga mutum a saman teku kishirwa ta kashe shi haka ne ko saman teku kishirwa ta kashe ka saboda ruwan gishiri gare shi eh na dandana ba ji dadin ba wasan ba sai da bare in shoyi ne amin ba ji daɗin wasan ba gishiri gare shi to da Allah ya sauko wannan ruwan mai gishiri yanzu wannan ruwan ku iya shan shi ba ku sha dabbobin ku sun sha ba su sha itace ba su shan shi ruwa mai gishiri bai ba ici amma kuma dai ruwan da aka bar shi mai gishiri saboda shi ke tace iska ta fito iska salima an gane ko ruwa mai mi mai gishiri amma bai shayuwa da aka da ya ga dama da ya mai da shi ruwa mai santsi Allah ya ce da ya bar maku shi ruwa mai daɗi kuka sha da daɗi falaula tashkurun shin dan me yasa ba ku gode ma Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku kididdige ni'imomin Allah wallahi ba ku isa ku yi mine ne ku kididdige su Allah kuma da ya ga dama da duk ruwan da zaka sha sai a maida shi me a sai a maida shi mai santsi kamar yadda aka yi ma su fir'auna aka maida musu ruwan me ruwan jini sai a maida ma shi mai gishiri sai sun ɗauko ruwa lahiyayye da sai sha ya zama mai jini har cikin kwano sai ka zo in mumuni ya sha ya ji mai can ruwa an ba jini kai hatta suke su su sa a bakin su su a bakin su mumuni ka sa a baki ka zubo mashi sha in ya zuba mai kuma ya ga koma jini so duba ka gani haka Allah ya Allah ne yake ga dama ya abin da ya ga dama to wannan falaula tashkuro dan me yasa ba ku godewa wai ka taba tsayawa ka gode ma Allah kan nemomin da yama ka taba tsayawa kai tunanin ni'ima kaza ho ni'ima ce ka ce alhamdulillah to in baka yi ba kana cikin masu kafirce mana ima saboda Allah ya ce mi la in shakartum la azidannakum in dai har za ku gode mana akan na'ima Allah ya ce zan ƙara muku wala in kafartum rishin godewa menene kafircewa ce inna azabi la shadid shin ka taba tsaya ka ce Allah na gode ma da kai ne da hankali da ya ga dama da kai ne wancan mahaukacin tarran nan wanda yake yawo azir da ya ga dama da yi ka mi wata dabba-dabba ka taɓa gode ma Allah da yi ka mutum da ya ga dama da yi ka ibritu minar jini ka taɓa gode ma Allah da yi ka mutum mai hankali mumuni ka taɓa gode ma Allah da ya baka ruwa ka sha lahiya lau annabi sallallahu alaihi wasallam duk in ya sha ruwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi addu'a na godiya daga cikin addu'o'in da ya kawo ma asura in ya ci abinci Allahumma alhamdulillahi alladhi at'amani haza wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwa ka taba yin dan kace abinci ka sha baka taba yi ba wata ko to Allah mana gafara kaga ni'ima ce in kuma baka yi ka kafirce an gane ko sannan wanda ya gayyace kama kuka sha ruwa gidan shi kuka ci abinci sai ka mashi adda Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da mu wannan abinci ka shayar da wanda ya shayar da mu eh amma kan ka je a gayyace ka a sha ruwa ka watse kawai kyankyam kyankyam ka sha Allah mara gafara bare gobra yi ko na'am sai Allah ya ce mi mu je yau ba a tabo kuma insha Allah na'am a fara'aitumun narar lati Allah ya ce ku bani labarin wutan nan wadda kuke rura ta wadda kuke kunna ta wuta wuta ma ai ni'ima ce ku bani labarin eh mana ni'ima ce kai yanzu an aka yi ka ba aka yi babu wuta a duniya ya saka ci shinkafa ya saka ci wake sai sun ji wuta zuwa subhanallah gumi ya sha ala sanyi sanyi ya kunna wuta gwada wuta sai ce da ya ji daɗi da ya ce to Allah sa su ba mu mata subhanallah wai hulla ne ya kunna wuta da aka ji sanyi da ya ji sanyi wuta kyam sai ya ce Allah sa su ba mu ma haka ne subhanallah wai kuma uban ya rasu kai kai wannan hullo ba mu hulla adalci ba ba mu hulla adalci ba a'a a bar shi hulla dai ai ban mu da hulla anan ko to Allah rufa mana asiri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ba ni labari wutar da kuke rurawa mun yi hadisin nan jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wutar ku wannan ta duniya da kuke hurawa me yasa Allah ya kaddara ta zaman maku mai amfani ba dan haka ba da bata muku amfani Allah ya ce mai amfani ce gare ku ba dan ba an kasa wutar lahira so saba'in aka ɗauko kashi ɗaya da aka ɗauko kashi ɗaya ɗin nan sai aka ɗauraye ta so biyu a babban kogi aka tsoma ta aka ɗauraye ta a ɗauraye wuta ha aka tsoma ta aka ɗauraye ta sannan ta muku amfani ba don haka ba annabi ya ce da ba ta isa ta mana amfani ba bare mu iso kusanta wani malami ya ce an gane ko in kana son in zaka yi aikin zunubi in kana son in zaka yi aikin zunubi ka hana kanka aikin zunubi inda shi ɗora hannunka cikin wuta minti biyu an gane ko zahin da ka ji a domi litinin nan ka iya hanya a ce sai gwada biyar ba zahin da ka ji sai ka yi mi sai ka hudda mai ɗaurayar nan guda biyu da aka yi sai ka yi multiplication su a sardis sai ka ga ka iya haƙurin wannan in ka san ka iya sai ka je ka yi aikin zunuba irin na wani wanda aka bada labarin shi na'am ya shiga ban ɗaki na'am to ashe ruwan da ya kuna na zahiri me zahin nan ya kwala sa sabuli ya yi komi da ya kunna ruwan da ya zubo da mutane a tsakar su- salon Kan da ya kewaye, fito.
da gudu ya hutu subhanallah tsananin zahin da ya sa shi hutu zuru aka to ce ina ga na lahira ina ga na lahira wai ruwan zahi ne ba wutar ba ina ga in wutar duniya ce ta ta zubo mashi ina ga ta lahira ka duba bai saurari kumya ba ko da jama'a ya huto waje habba subhanallah to wutan nan wutan nan wallahi ka arabe ta Allah Allah Allah muna roƙon kan ba mu shi labarin ta a lahira Allah sa mu ne wanda da mu wuce mu ce wai an ce nan baya akwai sarari ina yi shi Amin.
Allah to ba amin din baka dai mu motsa wallahi mu motsa sai sai mu da tashi rika fali yadda na fi kalmuta na fi su dole a yi rigai rigai masu rigai rigai a cikin neman aljanna a yi rigai rigai a neme ta a yi kokowa ya ce Allah ya ce shin wannan wutai ku ne kuka halicci itaciyar da ake hura wuta da ita ko kuma mu ne a nan itaciyar da kake kunnawa ka kunna mu wuta ice da ice ka hada ka hura wuta haka ne ko non ko kuma iccen da kake murmura ɗai saman ɗaya ai ka san ba kowane icce yake tada wuta ba Ba kowane ba.
akwai wancan icce na wuta ne sunan shi yana da suna da hausa wanda in ka kama ɗaya kana murmura shi ko kuma kana goga shi tsakaninsu fuf zaka ga wuta ta tashi na'am itace ne guda biyu ko ɗayan ka aje shi kaman katako kana murmura shi ba kowane ba da yake tada wuta to ku kuka ƙagi iccen ta ko kuma wancan ice da kuke hurawa Allah ya ce ko kuma mu ne wanda kuke hurawa ku haɗa ice da ice ko yanzu ma ka ce gas ɗin kai kai gas ɗin tunda yanzu aksari yan gas ne ko generation gas ce Allah mana gafara kai ka kage shi Allah ya ce kai dai ka san ba ka kai shi ba Allah ya ce mu ne muka sanya wannan wutai ta kasance muku tunatarwa da wutan lahira tsoratarwa da wutan lahira ka dinga ɗora hannunka kaji ya take ka ɗan dinga lasa ta kaji sannan ta kasance kayan amfani ce ga matafiya nan lilmuqwin an kawo su kan matafiya saboda matahiyi zai ɗauki ɗan abin shi ɗan alimeta ɗin shi ɗan kaza ɗin shi ɗin inda ya tsaya kawai ya hura ya yi mi matahiyan da to amma in ka ɗauka bisifa ama mata ce gare mu ce gaba ɗaya gare mu gaba ɗaya yanzu gidan kowa an hura ta ana ta ana gyara mai gyara kayan mi kayan buɗe baki wannan ba ruwa.
can kawai ka je kilewa salai masu gidan dai na'am sai Allah ya ce mi fasabbih bismi rabbikal azim to wannan in ka gane ni'imomin nan gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya maka su ne to shine ka yi tasbihi da godiyar ubangijinka al-azim wato mai buwaya mafi girma da buwaya sai Allah ya ce فلا أقسم بمواقع النجوم mm, وإنه لقسم لو تعلمون عظيم na'am إنه لقرآن كريم mm, في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون نعم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن ونحن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
Qur'ani dadi Allah mana muwafaka na ya kamata mu tsaya lokaci yayi mun shi wannan gobe insha Allah an Allah ya samu na cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamci ilimi ne gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu Allah biya mana bukatun mu Allah subhanahu wataala masu neman jari a cikin mu Allah ba su jari masu neman aure Allah hada su da daidai su eh mana daidai su saboda kowa daidai shi alkhabisatu lil khabisin to Allah shirye da mu gaba daya Allah hada su da daidai su wanda suke da auren su kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara zaunar da su cikin iyalinsu lafiya ya ƙara buɗa mana arziki mai amfani اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا من حيث لا نحتسب اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا واقض هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم واغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين اللهم انا نشتكي اليك قلوبنا اللهم اصلح لنا قلوبنا ويسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك كل خير سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته